بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس شاتر قوة ذو القعدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 26 ga watan march 1997 idan ba a manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin shimfiɗar wannan littafi hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama rawaha jabir ibn abdullah anhu ta'lif muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah mun tattaro matsaloli da ke magana dangane da al'amuran da suka shafi riwayoyin da shi malam ya tattara waɗanda su ne ya ainihin yi amfani da su a cikin wannan littafi nashi to baki ɗaya hadisin dai jabir ne ya ruwaito shi amma wannan hadisi an samu wasu sahabbai ma sun ruwaito shi daban to amma a nan malam ya ce zai ɗan tattaɓo riwayoyin wasu sahabbai ne don su ƙara bayani kawai amma akwai littafi musamman da zai yi wanda zai tattaro duk baki ɗayan aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin riwayoyin baki ɗayan sahabban da suka ruwaito to amma nan tun da riwayar jabir yake magana sai ce jabir yana da ƙwararan almajirai waɗanda suke guda bakwai mutanen kirki waɗanda ya lissafo su kamar haka muhammad ɗan aliyu ɗan husaini ɗan aliyu ɗan abi talib wanda aka fi sani da abu ja'far al-bakir na biyu kuma akwai abu zubair Muhammad ibn Muslim al-Makki na uku Ata ibn Abi Rabah al-Makki na hudu Mujahid ibn Jabar al-Makki na biyar Muhammad ibn al-Munkadir al-Madini na shida Abu Saleh Zakwan As-Samman al-Madini na bakwai kuma Abu Sufyan Talhatu dan Nafi al-Wasiti wanda yake mutumin ainihin kasar Wasit ne ta kasar Iraq amma ya zaune Makka daga baya to muka ji takhrijin riwaya ta farko ta shi Abu Ja'far al-Baqir din to sai bayani dangane da ainihin wato riwaya ta biyu ita ce muka fara tattaunawa sai lokaci ya kure mana yace wa amma riwayatu Abi Zubair amma riwaya Abu Zubair fa akhrajaha Muslim al-Imam Muslim ya fitar da ita a cikin juz'i na hudu shafi na bakwai da shafi na talatin da biyar da shafi na talatin da shida da shafi na sittin da bakwai da shafi na saba'in da shafi na saba'in da tara da kuma shafi na tamanin da shafi na tamanin da takwas wa abu nu'aymin fil mustakhraj ala sahih muslim da abu nu'aymin a cikin littafin shi al mustakhraj ala sahih muslim a juz'i na sha tara shafi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai da kuma ainihin takarda falle na ɗaya da falle na biyu sa'an nan kuma ya sake cewa da shafi na ɗari ɗaya da saba'in wanda ya daidai da juz'i na ɗaya ma'ana wannan kamar yadda muka yi bayani a farko farkon karatun wannan littafi ya kafa hujja da wannan littafi ne domin ba ainihin buga shi ba yasa kaga ya fara gabatar da ainihin waɗannan shafuffuka a haka wa abu dawud da al-imamu abu dawud a cikin mujallar na farko shafi na 282 da shafi na 295 da shafi na 309 wan nasa'i da al-imamu nasa'i dangane da al-imamu nasa'i mutane na kuskuren faɗar sunan nashi ko kuma wannan nisba tashi suna cewa annisa'i ba nisa'i bane kuskure ne wannan sai dai ka ce nasa'iyu annasa'i ba annisa bane ba nasba ce zuwa ga kalmar nisa'u ba mata inda nasba ce zuwa ga kalmar nisa'u sai a ce anniswiyu amma nasba ce zuwa ga anguwarsu annasa to annasa'iyu a cikin mujallar na biyu shafi na arba'in da biyu da shafi na arba'in da shida da shafi na arba'in da tara da shafi na hamsin daidai wa tirmidhi da al'imamu tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da ɗaya da shafi na ɗari ɗaya da uku da shafi na ɗari ɗaya da hudu wa darimi da al'imamu darimi a cikin juz'i na biyu shafi na sittin da biyu wa ibnu maja da al'imamu ibnu maja a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas da shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai والشافعي ده الإمام الشافعي أتكل لتافن شاء الأمة مجلد نبيو شافي نشابيو نشافي نأربعين ده هدو نشافي نهمسين ده أكو نشافي نستين ده هدو والطحاوي في شرح المعاني ده الإمام الطحاوي أتكل لتافن شرح معاني الآثار mujallad na farko shafi na ɗari uku da sittin da shafi na ɗari uku da casa'in da tara da shafi na ɗari hudu da hudu da shafi na ɗari hudu da shida da shafi na ɗari hudu da goma sha hudu wa fi mushkilil asar haka al-imam tahawi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mushkilul asar mujallad na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai wa dara kutuni da al-imam dara kutuni a cikin shafi na ɗari biyu da sittin da biyu wal hakim da al-imam al-hakim a cikin littafin shi al-mustadrak ala sahihain a mujallar na farko shafi na ɗari hudu da tamanin wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai da shafi na ɗari uku da hamsin da uku da mujalladi na biyar shafi na ashirin da bakwai da shafi na talatin da ɗaya da shafi na casa'in da biyar da shafi na ɗari ɗaya da shafi na ɗari ɗaya da ɗaya da shafi na ɗari ɗaya da bakwai da shafi na ɗari ɗaya da sha bakwai da shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyar da shafi na ɗari ɗaya da ashirin da bakwai da shafi na ɗari ɗaya da talatin da shafi na ɗari ɗaya da talatin da ɗaya da shafi na ɗari ɗaya da arba'in da tara da shafi na ɗari ɗaya da hamsin da shida wa tayalisiyu da al'imamu abu dawud da tayalisi malaman hadisi suna da manyan malamai da ake wa ainihin alkunya da abu dawud akwai abu dawud as-sajistani shine duk sanda kaji an ce abu dawud an yi shiru shi ake nufi shine mai littafin as-sunan sunan abi dawud akwai kuma al-imamu abu dawud shi kuma at-tayalisi shi kuma littafin shi sunan shi al-musnad to duk sa'an da ake son a bambance sai a ce rawahu at-tayalisi rawahu abu dawud dukkan su suna da alkunya abu dawud amma domin son a bambance to sai ainihin wannan a ce at-tayalisi wannan kuma sai a ce as-sajistani ko kuma a ce abu dawud din amma wannan abu dawud da kafi sani sunan littafin shi sunan abi dawud wancan at-tayalisi sunan littafin shi al-musnad to abu dawud at-tayalisi a cikin lamba hadisi na 1727 wa ahmad da al-imamu ahmad a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu da shafi na ɗari uku da ɗaya da shafi na ɗari uku da tara da shafi na ɗari uku da goma sha biyu da shafi na ɗari uku da goma sha uku da shafi na ɗari uku da sha bakwai da shafi na ɗari uku da sha takwas da shafi na ɗari uku da sha tara da shafi na ɗari uku da talatin da biyu da shafi na ɗari uku da talatin da uku da shafi na ɗari uku da talatin da hudu da shafi na ɗari uku da talatin da biyar da shafi na ɗari uku da talatin da shida da shafi na ɗari uku da talatin da bakwai da shafi na ɗari uku da arba'in da ɗaya da shafi na ɗari uku da hamsin da biyar da shafi na ɗari uku da sittin da shida da shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya da shafi na ɗari uku da saba'in da takwas da shafi na ɗari uku da tamanin da shida da shafi na ɗari uku da tamanin da bakwai da shafi na ɗari uku da tamanin da takwas da shafi na ɗari uku da casa'in da ɗaya da shafi na ɗari uku da casa'in da hudu da shafi na ɗari uku da casa'in da tara وابن سعد ده ابن سعد أتكل لتافن الطبقات الكبرى أتكل مجلدي نفرقو كشي نبيو أشافي نتري تايا ده تلاتين ده تايا wannan shine takhrijin riwaya ta biyu riwayatu abu zubair kenan wadda yau daga jabir wadda kaji malaman da suka fitar da ita salisan ɗalibi na uku daga cikin ɗalibai bakwai na al'ima na ainihin sahabi jabir sai ce wa amma riwayatu ata'in amma riwayar ata fa akhrajaha al-bukhari al-bukhari ya fitar da ita a cikin juz'i na uku shafi na ɗari uku da ashirin da biyar da shafi na ɗari uku da talatin da bakwai da shafi na ɗari uku da casa'in da shida da shafi na ɗari uku da casa'in da bakwai a casa'in da takwas da shafi na ɗari uku da ɗari hudu da talatin da tara da shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya da shafi na ɗari hudu da saba'in da takwas da shafi na ɗari hudu da tamanin da shafi na ɗari hudu da tamanin da shida wa muslimun haka al'imamu muslim ma ya fitar da wannan ainihin riwaya a cikin juz'i na hudu shafi na talatin da shida zuwa da takwas wa abu nu'aimin da abu nu'aimin a cikin littafin shi al-mustakhraj ala sahih muslim a cikin juz'i na sha bakwai shafi na ɗari ɗaya da arba'in da takwas fallan takarda na ɗaya wa abu dawud da al-imamu abu dawud a cikin mujallad na farko shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu wan nasa'i da al-imamu nasa'i a mujalladi na biyu shafi na sha bakwai da shafi na ashirin da uku da shafi na talatin da shafi na arba'in da uku wa darimi da darimi a cikin juz'i na biyu shafi na hamsin da bakwai wa ibnu maja da ibnu maja a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da shafi na ɗari biyu da arba'in da shida da shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai wa shafi'iyu da al'imamu shafi'iyu a cikin mujalladi na biyu shafi na uku wa tahawiyu fi sharh da al'imamu tahawi a cikin sharhul ma'anil sharhu ma'anil asar mujallad na farko shafi na 361 da shafi na 396 da shafi na 423 da shafi na 442 wa fil mushkil haka nan a cikin littafin shi mushkilul asar mujalladi na biyu shafi na saba'in da uku da mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da sittin daidai zuwa ɗari ɗaya da sittin da ɗaya wa ibn hibban fi sahihihi da ibn hibban a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba ta dubu ɗaya da goma sha biyu sai ce ka duba mawaridu zam'an wal hakim da al-imam al-hakim a mujalladi na farko na mustadrak shafi na ɗari hudu da sittin da shafi na ɗari hudu da arba'in da saba'in da uku da shafi na ɗari hudu da saba'in da bakwai wal da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da shida zuwa shafi da shafi na ɗari uku da talatin da takwas da mujalladi na biyar shafi na uku da shafi na hudu da shafi na sha takwas da shafi na ashirin da uku da shafi na talatin da takwas da shafi na arba'in da ɗaya da shafi na casa'in da biyar da shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu da shafi na ɗari ɗaya da arba'in da uku da shafi na saba'in والطيالسي ده أبو داود الطيالسي أتكلم لمبا حديثي ندبو إيدا تريشي ده سبعين ده شدا ندبو إيدا تريشي ده تمانين ده هدو ندبو إيدا تريشي ده تمانين ده بيار وأحمد ده الإمام أحمد مجلد نفرقو شافي نتري أكو ده بيو نشافي نتري أكو ده هدو نشافي نتري أكو ده بيار نشافي نتري أكو ده شابقوي نشافي نتري أكو ده شاتقوس نشافي نتري أكو ده أشرين ده شدا na shafi na ɗari uku da sittin da shida na shafi na ɗari uku da sittin da takwas na shafi na ɗari uku da saba'in da uku da shafi na ɗari uku da saba'in da takwas da shafi na ɗari uku da tamanin da biyar na shafi na ɗari uku da tamanin da tara wa ibn sa'adin haka ibn sa'adin ma ya fitar da wannan riwaya ta ata'u a cikin a mujalladi na farko ismi na biyu shine kashi na biyu na wannan ainihin mujalladi shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida da shafi na ɗari ɗaya da talatin da hudu rabi'an a tabi'i ko kuma almajiri na hudu daga cikin almajiran Jabir wa amma riwayatu mujahidin amma riwayar mujahid fa akhrajaha al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da ita a cikin juz'i na uku shafi na 338 wa muslimun da al-imam muslim a cikin juz'i na hudu shafi na 38 wal hakim da al-imam al-hakim a cikin mujalladi na farko shafi na 473 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na biyar shafi na ashirin da uku da shafi na arba'in daidai wa Ahmad da al'imamu Ahmad a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da hamsin da shida da shafi na ɗari uku da sittin da biyu da shafi na ɗari uku da sittin da biyar. Khamisan, ɗalibi na biyar daga cikin ɗaliban Jabir wa amma riwayatu Muhammad bin al-Munkadir, riwayar Muhammad ɗan Munkadir kuwa فأخرجها الترمذي الإمام الترمذي في تد أتكي مجلد نبي شافي نتري إيد شابيو وابن ماجة ابن ماجة مجلد نبي شافي نتري بيو دشاهدو والبيهقي دا الإمام البيهقي أتكي مجلد نبي شافي نتري تايا دا همسن دشدا وأحمد دا الإمام أحمد أتكي مجلد نأكو نمسند شافي نتري أكو دا هدو سادسا وسابعا دا طالبي نشدا دا طالبي نبقوي سيتي وأما رواية أبي صالح وأبي سفيانا riwayar abi salih da abi sufyan ɗalibai biyu nan sai ya haɗe su wuri ɗaya saboda littafi guda ne ya fitar da nasu ainihin riwayar sai ce fa fil musnad wannan riwaya tana nan a cikin littafin al musnad na al imamu ahmad a cikin mujallar na uku shafi na ɗari uku da sha uku da shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya da shafi na ɗari uku da sittin da hudu waɗannan su ne takhrijin duk riwayoyin da za mu zo mu karanta don haka duk karatun da za mu zo muna ta yi na wannan littafi ba za ka ji an ce maka littafi kaza ba dan an riga an gama gaya maka littafan baki ɗaya a farkon littafin wannan kuma wani nau'i ne na takhriji ma'ana ko ka jero duk littattafan da kai hujja da su gaba ɗaya amma ka fayyace yadda al'amarin yake duk riwayar wanda ka gani to ga littafin can an faɗi ga juz'in ga shafi da sauransu to na hakan aka zo nan sai dai ai ta bamu labarin aikin hajjin kai tsaye ba za a zo ana cewa akhrajahu al-bukhari akhrajahu darimi a'a ba za a faɗi wannan ba mun fahimci wannan da kyau ko wannan kuma wani nau'i ne na takhriji wannan na daga cikin baiwa wadda Allah cikin baiwar shi yawa al-Sheikh al-Muhaddith al-Allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl al-azim wa ilayka al-an ar-rumuz allati wa'adna biha yace a yanzu kuma sai alamomin nan da muka yi maka alƙawarin su kowanne ainihin wato hadisi riwaya ya fitar kowace riwaya ya fitar sai dai nuna maka wasu haruffa da za su nuna maka sunan littafin ba zai ce akhrajahul bukhari ba to sai ce falil bukhari kha idan bukhari ne ya ruwaito hadisi sai sa kha wa muslim muslim kuma sai sa mim wa abu dauda dal wan nasa'iyu na nun kenan sannan wa tirmidhiyu ta tirmidhi kuma sai ya sa ta wa darimi darimi kuma sai ya sa mimun da kuma ya'un a gaba wa ibnu maja ibnu maja kuma sai ya sa mimun jim sannan wa malikun fil muwatta idan al-imam malik ne yayi wannan riwaya a cikin muwatta sai ya sa mimun sai kuma ya sa alif baki ma kenan والشافعي في مسنده وفي سننه بواسطة بدائع المنن yace idan shafi'i ne kuwa ya ruwaito a cikin musnad ɗin shi da kuma littafin shi as-sunan ta hanyar ainihin littafin bada'i'ul minan sai ya sa ainihin shinun da alif baki sha kenan to kaga haka shafi'i kenan wa ibn sa'ad ibn sa'ad kuma sai ya sa sinun da ainun sinun da alikafa ibn sa'ad kenan idan at-tahawi ne a cikin littafin shi sharhu ma'anil asar sai ya sanya ainihin ta sai ya sa ha idan tahawi din ne dai a cikin mushkilul asar sai ya sa ta sai ya sa shin idan tabarani ne a cikin littafin shi al-mu'jam saghir sai ya sanya ainihin ta sai kuma ya sa sad tamil hannu da sadi idan ibnu khuzaima ne a cikin littafin shi as-sahih sai ya sanya kha hasabe mai ruwa da kuma zayun dara kutsini kuwa sai ya sa khafun sai ya sa ta ibn hibban sai ya sa ha sai kuma ya sa ba idan ibn jarud ne a cikin littafin shi al-muntaka sai ya sa jimun sai ya sa alif baki ja kenan idan al-hakim ne a cikin al-mustadrak sai ya sa ha ha karami da kuma alif baki idan bai haƙi ne sai ya sa ha babba da qaf kaume ruwa kenan wa tayalisi idan abu dauda tayalisi ne sai ya sanya tamul hannu da kuma ya ara idan ahmad ne sai ya sa ha karami da kuma min jaye idan abu nu'aymin ne a cikin al-mustakhraj ala sahihi muslim sai ya sanya ta sai kuma ya sa ha ha sabe mai ruwa al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani yace wa qad wada'tu ala al-kitabi ta'alika mufida yace kuma nayi wa wannan littafi wasu sharhohi waɗanda suke masu amfani kashaftu fiha ma'ani ba'd al-alfaz waɗanda na bayyana ma'anonin wasu lafuzza da suka zo a cikin hadisin ma'ana a ƙasan littafin sai ka ga ya sauke lamba haka ya ɗan yi sharhin wasu kalmomi me yiwuwa in bukata ta kama za ka ji mun ce to bari mu koma ƙasa to sharhin kenan shine za a ɗan tattauna an ga akwai bukatar karanta irin wannan sharhuka wa bayyantu wa fassartu ma a fihi min al amakin yace kuma duk guraren da suka zo to sai in bayyana su kuma in fassara su a cikin ana cikin bada hadisin Jabir zai iya cewa sai muka je Zulhulaifa Zulhulaifa din nan idan waɗanda Jabir yake ba labari sun san wurin mu mun sani ba mu sani ba yanzu aka zo ana ba da labari ana ba da labari yanzu dattijan ya zo yanzu yana ba mu labari mu sai zo yana ba mu labari ya ce ai da daga jihar gongola muka koma jiha kaza to yanzu dan firamare ne yanzu ya san wata jihar gongola bai sani ba sai dai ka ce mishi taraba ko ka ce mishi adamawa ashe kaga akwai buƙatar in zamani ya tsawo a tsaya ai bayanin abubuwa irin wannan to malaman hadisi ba abin da suka rage har littattafai suke mu'jamul buldan wai kamus na garuruwa kamar tudun waɗannan sai a yi mata kamus gaba ɗaya sai a bayar da duk geographical location ɗinta anguwa kaza na wuri kaza wuri kaza na wuri kaza wuri kaza na wuri kaza daga tudun wada zuwa kwarin ɗan goma kaza ne daga kaza kaza ne duk malaman hadisi sai da suka bayyana waɗannan abubuwa su ce gari kaza da kaza ake kiran shi amma yanzu kaza ake kiran shi wuri kaza da ka gani da ɗin nan da ka ga da dabinai da wata anguwa ce amma yanzu ta tashi wuri kaza da ka ganshi da kogi din nan da wani gari ne kogi ya haɗiye shi mutanen suka tashi duk sai kaga sun bayyana akwai babban littafi da al-imam al-yaqut al-hamawi sunan malamin kenan yaqut al-hamawi sunan wannan littafi mu'jamul buldan mujalladi biyar ne garuruwa kawai yake bayyana maka daga makka zuwa madina kaza da kaza da kaza dama da hanya akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai dutse kaza akwai littafin kuma da za a yi shi akan koramu shi kuma yana bayanin koramu ne wuri kaza akwai korama akwai kogi akwai teku wuri kaza akwai bishiya bishiyoyi akwai mai bayanin duwatsu kuma duk malaman hadisi sai da suka yi wannan duk mecece manufar su wai kadai kar dai ka samu yadda za ka yi wa annabi ƙarya mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wa nabbahtu fiha ala ba'd al-fawaid al-fiqhiyya yace kuma nakan yi fadakarwa game da wasu fa'idoji na fiqhu a karkashin waɗannan hadisai walam atawassa fi zalika yace amma ban fadada ba nakan yi a takaice ne falaban lil ikhtisar domin neman in takaita abun bana tsawaitawa wastadraktu aidan ba'd al-manasik allati lam tarid fihi yace kuma har wa yau idan akwai wani bangare na wani aikin hajji wanda Jabir bai bayyana ba to in nazo a ƙasa din nan nakan ƙarasa bayani ta hanyar riwayoyin wasu sahabban domin duk inda ka kai ga bayani ai dole zaka manta wani abu ko zaka rage wani abu to yace in muka taho sai mu ɗauko riwaya wani sahabin sai mu cika sa a wannan wurin fatammat bidhalika fa'idatul kitabi kaman sakin yace shikenan fa'idar wannan littafi sai ta cika ya zan littafi mai kwatanta maka aikin hajji baki ɗaya wasan maituhu kuma na sanya wannan littafi na wasu na حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها عنه جابر yace hajjin annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutan gidan shi kamar yadda Jabiru ya ruwaito wannan aikin hajji daga annabi warawaha anhu thiqatun thiqatu ashabihi al-akabir kuma amintattun almajiran Malik Jabir manya su suka ruwaito wannan aikin hajji daga Jabir shi kuma Jabir daga annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarshe الشيخ محمد ناصر الدين الألباني sai ya cike mana wannan doguwar shimfiɗa ku dubi wannan muqaddima kenan yanzu gashi kasad goma da rabi kasad goma da rabi kenan yanzu muqaddima ga ta sai yau zamu kammala ta shimfiɗar littafin kenan fa mun fahimci wannan wai kuma ma duk an dan tattakaita abubuwa ne a gurguje haka to karshe sai ya cikka shi yace as'alullah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim ina roƙon Allah madaukaki Allah ya sanya wannan littafi ya dace da fuska Allah maɗaukaki ya zama na tsarkake zuciyata Allah ya bani cikakken lada ya zan Allah kaɗai na fuskanta wayan bihi almuslimina Allah ya sa wannan littafi Allah ya amfanar da musulmi da shi innahu sami'un mujib Allah mai ji ne kuma Allah mai amsa addu'a ne don haka Allah ka ji kuma ka amsa addu'ar mu to kafin mu shiga wannan littafi sai wata matsala kwaya ɗaya da ya kamata ainihin a shigar da ita dangane da al'amarin da ya shafi karatu da aka tattauna a jiya dangane da muka zo bayani akan abubuwan da suke sun halatta ga mai aikin haji daga ciki muka ce amfani da ainihin laima ga mai aikin haji to mun kawo kalmar shamsiya muna bayani ko ashamsiya laima sai muka ce amma wasu suna sanya wa 'ya'yansu wannan muka ce to iyakar dai ma'anar abin kenan in ka sa wa ɗanka to sun ce to yanzu wanda ya sa wa ɗan yashi wannan suna yanzu yaya zai yi ba sai ka cire ba an samu wata cikin tabi'ai tana da wannan sunan ɗalibar Aisha ce kuma al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo ta a cikin littafin shi Taqribut Tahzib dama shi suna abin da ba a so dai ya zan maimuni ne kamar wanda muka kawo cewa masu sanya wa ƴaƴayansu Unaiza Unaiza muka ce sunan wata karuwa ce ta Imrul Qais to irin waɗannan sunaye za a yi kyamar su duk tsiyan mutane baka taba jin ya sa dan shi Fir'auna ba mun fahimci wannan ko to amma in suna ya zan ka sa shi larabawa sukan sanya sunaye waɗannan sunaye sai su bayu ga wata ma'ana wadda take in an tambaye su meye ma'anar sai ainihin su tsaya sai su kawo hamzarin su misalin Fahad me Fahad Fahad damusa kenan to me yasa kuke sa wa ƴaƴayenku sunaye irin waɗannan ya ku larabawa sai suka ce abin da yasa suke sa wa ƴaƴayensu sunaye irin wannan suna nufin wannan ɗaya gaji halin irin wannan dabbar ne ga makiya mun fahimci wannan da kyau ko to a ƙarƙashin haka za ka ga wasu sunaye inda a ce za a fassara maka ma'anar sai ka ga kamar baka son su kamar khadija ina ma'anar khadija bakwai ni gashi a cikin hadisi annabi yana cewa hiya khidajun hiya khidajun hiya khidaj ghair tamma sallar da ba a yi fatiha ba annabi ya ce na kasasa ce na kasasa ce na kasasa ce ba ta cika ba don kaga sun sa wa ya khadija ma'ana an haife ta lokacin haihuwar ta ba kuma Allah ya raya da ita sai su batta da sunan khadija bakwai ni aisha ina ma'ana aisha aisha wai duk sa'an da uwarta ta haihu sai wannan ya sai ta mutu da ta haihu sai ta mutu sai ta taso ta girma sai ta mutu to shikenan da ta haifi yar sai ta sa mata aisha daga al'aishu rayuwa wai Allah ka raya mana da wannan Fatima ita ma ma'anarta Fatima yayayya ko wadda ake fatan ta kai lokacin yaye alfifam ina ma'anar shi me yasa kuke sa ƴaƴanku Fatima ya ku Larabawa suka ce saboda so da dama aka samu uwar da take haihuwar ƴaƴa ba sa kaiwa lokacin yaye to shine in aka samu wannan sai a sanya mata Fatima wai ana fatan ya Allah ka ban mana wannan ta kai ko yaye mu gani haka Umar Umar shi ma mai rayuwa duk sunaye ne makamantan waɗannan waɗanda ake fatan su rayu duk wanda kaji wannan al'adarsu a jahiliya fa a al'adarsu jahiliya an kaji Aisha ko Umar ko ainihin Fatima wai duk iya uwarsu tana fama da wabi ne tana wabin ƴaƴa shi yasa sai a sa ƴaƴan wannan to amma tunda musulunci ya tabbatar da su sunaye ne masu kyau kenan mun fahimci wannan da kyau jama'a yawwa to alhamdulillah al-sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai qala jabiru radiyallahu ta'ala anhu jabiru Allah ya ƙara mishi yarda ya ce yanzu zai fara ba mu labarin aikin hajji ɗin inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama makasa bil madinati tis'a sinina lam hujja annabi sai da ya shekara tara cir a makka bai yi aikin hajji ba kalmar farko da jabiru ya fara ba da labari kenan sai da ya shekara makka shekara tara a madina bayan hijira kenan bai yi aikin hajji ba a ƙasa sai a shekul muhaddisul allama sai sauke sai sharhi akan wannan matsala kamar yadda ya mana alkawari ya ce ittafaqa ulama'u ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lam yahujja ba'da hijratihi ila al-madina siwa hajjatin wahida wa hiya hajjatul wada'i hadhihi malaman musulunci sun haɗu akan cewa tun daga sa'an da annabi ya hijira daga makka ya koma madina bai taɓa yin hajji ba sai su ɗaya wannan hajji kuwa ita ce wannan hajji ita ce hajjin bankwana da aka sani wa ala annaha kanat sanata ashara kuma malamai sun haɗu akan cewa a shekara ta goma ne abin da yasa can jabir ya ce shekara tara an cika shekara tara cir sai da aka shiga ta goma sannan annabi ya tafi to sai a shekara ta goma sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya je aikin hajji din malamai duk sun haɗu akan haka واختلفوا في وقت ابتداء فرضه على أقوال amma sai malamai suka ce to wai da yaushe ne farkon farlanta aikin hajji waɗannan wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza aka yi maganganu da dama sai ya ce aqrabuha ila sawabi annaha sanatu tis'in aw ashar magana mafi kusa da daidai ita ce maganar da ke cewa an farlanta aikin hajji ne a shekara ta tara ko kuma shekara ta goma kaga ya nuna annabi bai yi jinkiri ba kenan daga farlantawar amma sauran maganganun da ke cewa daga dawowar annabi madina ne aka farlanta aikin hajji ya nuna annabi ya yi jinkiri kenan dangane da gabatar da farilla aikin hajji mun fahimci wannan da kyau ko don haka sai malam ya ce wa huwa qawlu ghairi wahidin min salaf ya ce wannan magana an samu da yawa daga cikin malamai magabata sun faɗe ta wastadalla lahu ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad ibn al-qayyim ya kawo ainihin dalilai akan wannan magana bi adillatin qawiyya da dalilai waɗanda suke masu ƙarfi falyuraji'aha man sha'a wanda duke so sai je duba to kaga shi yasa ake cewa kullun ɗaliban ilimi su mallaki littafi yanzu baka da zadul ma'ad duk bakin ciki sai taron maka yanzu sai a dan dan sana maka abin sai a ce tafi ka je ka duba to zadul ma'ad din sai ka je ka same shi sai ka siya ai shi yasa ba wai ranar tafiya ake fafe gora ba ba san da matsala ta same ka zaka tafi kasuwa neman littafi ba a ka'idar ɗalibi ai ba tafiya zai kasuwa neman littafi ba akwai bulugul maram a'a a ƙa'ida an dai kai ɗalibi kana da kuɗi duk littafin da ka gani sai ka siya ka kawo ɗakin ka ka karanta da hakan yayi za ka samu malanta ɗin amma kana jiran sai ran da aka faɗi littafi kaza a ran da aka faɗa ɗin nan shi wanda ya faɗa ba ran nan ya siyo shi ba me yiwa ya siya shekara ashirin da suka wuce yanzu ka ce za ka nema sai ka rasa ashe siye za ka yi ka karanta ran da hujja ta tashi dama ka riga ka karance shi kana zuwa kan matsala kaza sai ka tuna littafi kaza warware ta sai ka jawo shi sai ka yi nazari kana zuwa sai ka ce littafi kaza to lokacin ne kuma wani zai ce zai nemo shi to ina zai samo shi matsabo'i in suka buga littafi sau ɗaya ba su sake bugawa sai an ɗau lokaci saboda suna tunanin in suka buga shi yanzu kowane ɗalibi ya mallaka in suka sake bugowa kuma waye zai siya don haka sai su bugo wani to ashe kaga fa'idar mallakar littattafai ɗin kenan yanzu magana ce kawo wasu sun ce shekara biyu da hijira aka farlanta wa annabi aikin hajji to amma menene yasa annabi bai tafi aikin hajjin ba sai shekara goma to sai suka yi ta kawo wasu uzurori kuma masu rauni to duk da ya kawo sai ya ce magana mafi inganci ita ce cewa sai a shekara ta tara ko kuma ma a shekara ta goma ne aka saukar da ayar da ta yanke hukunci cewa yanke aikin hajji farilla ne duk sauran ayoyin kenan ba suna nuna farlanci ba ne suna nuna falala ne da muhimmancin zuwa aikin hajji ko kuma yadda ake aikin hajji din mun fahimci wannan da kyau ko to kaga da ya dan laso maka wannan magana sai ce amma akwai dalilai karfafa ina zaka gansu sai ce ka tafi ka je ka duba littafin zadul ma'ad وعلى هذا فقد بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج فورا من غير تأخير wannan ya nuna annabi yayi gaggawar aikata aikin hajji kenan ba tare da jinkiri ba tunda shekara ta tara ko ta goma kuma nan take ya tashi ya tafi kaga ba jinkiri kenan bi khilaf al aqwal al ukhra fa yalzimu minha annahu ta'akhkhara bi ada' al fariida sabanin sauran maganganun waɗanda su sauran maganganun za su lazimta cewa to annabi yayi jinkirin idar da wata farilla kenan ولذا اضطرب القائلون بها إلى الاعتذار عنه صلى الله عليه وآله وسلم تسبب هكا وأن دسك بذات زمك ربوبا an fahimci wannan da kyau ko wala hajata bina nahnu ila zalika ash-shaykh al-albani yace mu ba mu da bukatar waɗannan maganganu tunda ba su inganta ba mun fahimci wannan ko to ya ƙare wannan sharhi da wannan gaba sai ya ce sun ma'azzana fin nasi fil ashira annabi ya shekara tara bai je aikin makka ba sai a shekara ta goma annabi ya sa aka yi shela a cikin mutane duk kasashen musulunci aka ba aka yi wannan shelar anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama hajjun hadha am wannan shekara manzon Allah zai je aikin hajji waye zai zauna a gida kuma yana kasa tireda shekara tara manzon Allah bai je aikin hajji ba kuma duk alamomin zai bar duniya sun bayyana sannan ka ji an ce bana zai je ba sai ka nan da tireda ka ba sai ya dawo ka bi shi ka tsaya kana nan da rai ana baka labari ko mun fahimta jama'a ka san talauci yana nakasa ɗalibi game da samun ilimi suhunun ɗaya daga cikin manyan fukaha na malikiya yana da ran shi yana ƙasar su ƙasar Tunis, ƙasar Tunisia. Amma ba shi da kuɗin da za a hau da shi raƙumi a kai shi Madina makarantar Malik. A lokacin kuma kowane ne kai duniyar ilimi in ba kai karatu hannun Imamu Malik ba kana ganin da sauranka. To amma ba shi da kuɗin da za a goya shi a raƙumi a kai shi makaranta Madina. Don haka sai ya zauna daga Mis daga Tunis sai ya ƙarasa Misra gurin Abdulrahman ɗan Qasim. dan Qasim ya je makaranta ya dawo a Madina sai ya dan rinka ganin fatawoyin Imam Malik idan Ibn al-Qasim al'amura sun rikice mishi sai ya ainihin wato rubuta wasiƙa zuwa ga malamin shi in ya rubuta zuwa wasiƙa zuwa ga malamin shi Imam Malik Imam Malik in ya bada ansa Suhunun in ya je Misra sai ya ga rubutun Imam Malik ga rubutun Imam Malik tas ina gani ga Imam Malik na da rai da lafiya yana karantawa amma ban da kuɗin tafi makaranta wurin shi sai ya ce lahallahu al-faqara Allah wadaran talauci yace laulal faqar lastaghnaitu bi malikin an ibn al-qasim yace ba dan talauci ba ai da na wadatu imam malik da ya wadata ni me zan yi da dan qasim ga imam malik jama'a ga suwa mu wata yaushe zaka tsaya kana shan ruwan wata bot ko mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to shine aka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka yi sanarwa cewa zai yi aikin hajji a wannan shekara faqadimal madinata basharun kafirun sai mutane da yawa suka ainihin iso madina wa fi riwayatin a cikin wata riwaya falam yabqa ahadun yaqdiru a an ya'tiya rakiban aw rajilan illa qadima a cikin wata riwaya aka ce babu wanda ya zan zai iya tahowa madina din nan ko da ainihin a abin hawa ko da kafashi sai da ya iso madina fatadarakan nasu mutane suka yi cincirindo suka cika madina liyakhruju ma'ahu domin su samu damar fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an sanar duk garuruwa cewa annabi zai tafi aikin maka bana shin kai da annabi zai zo ya gilma ta garinku ka tsaya ka ce sai san da ya zo ba gwan maka taso daga garinku ka dawo baya ba madina ka zo a faro ta da kai to mutane suka zo suka cika madina kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kowa yana lalibe yadda zai yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ya amala misla amalihi kowa yana son ya aiki irin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau jama'a ma'ana sahabbai ne waɗannan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ga zuciyarsu amma ya gafarta musu amma kowanne ƙoƙari yake koyi da aiki irin na annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu sai mutum a ce ga abin da ya zo daga annabi sai watsar da shi wai dai saboda wani da ya ɗauka malami ne wai ya ce mai ai wannan ma ya halatta wane ne ya sanar da kai in ka bi aqida ba irin ta annabi ba Allah ya karba wa yace maka in kai sallah ba irin ta annabi ba ta yi azumin kan ba irin na annabi ba wa yace maka yayi ko hajjin ka ko zakkaka ma'ana duk karantarwar da annabi ya ta tashi a siddan sai a ce in ka dauki fatawar wani ma kai aiki da ita wai yayi har a zo ana gwama hadisan annabi da ra'ayoyin wasu mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza malama ne ya ce kaza sai a ce ya ji ɗaya ne wai dan an ga jahili ne wai sai a ce ya ji hadisi ne shi fa mai maganar ya san wannan kala rasulullahi ne wannan kuwa kala fulanu ne wane ne ya ce duk maganar wannan ɗin nan fa ba ta kai a gwama ta da ta annabi ba balle a ce har za a ɗauke ta a rabi da ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wallahi ahir duk wanda zai baka fatawa ya kawo maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya kawo maka daga sahabbai ko kuma ya ɗauko maka kai tsaye daga littafin Allah in ba haka ba wallahi zai kai ka wuta ne mun fahimci wannan da kyau jama'a kuma kai in baka san abin da ya zo daga Allah daga manzon Allah ba da me kake malanta ka aje malanta mana ka koma makaranta in ka ta riga ta yi laushi ba za ta sake iya karatu ba ko ma kana siyar da yalo da tattasai ya fi maka alkhairi wallahi amma baka san qur'ani ba baka san hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ingantattu ba kuma da ƙarfi da yaji sai kai malanta akan haka dole ka faɗi ƙarya dole duk magana da baka sani baka tashi kai raddi dole ne za a yi faɗa da kai za a yi tashi hankali da kai ƙarshe sai ka raba kan al'umman musulunci mun fahimci wannan da kyau jama'a saboda haka gashi sahabbai kowa yana lalube yana gugurmayar yaya zai yi irin aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam duk alhajin da ke sauraron mu yanzu ko kuma zai saurare mu nan gaba a kaset tsakaninka da Allah kai alhaji ka duba ka ga daga ran da ka biya kudin aikin hajjin nan kana laliban kai irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko dai gugurmaya kake dai kai dai ka dai je ka dawo a ce maka alhaji cewa alhajin ma da ake ai bid'a ne alhajin da ake cewa eh ka je aikin haji ka da a zo ana ce maka alhaji ibrahim alhaji wane ne alhaji wane ne bid'a ne yana nan zamu karanta kuma karatun na cikin madkhal littafin dukan bid'a na malikiya madkhal na ibn al-hajj ka dawo a zo ana ce maka alhaj jabiru ba shi ya ruwaito mana aikin hajjin ba tun da kake karatun hadisi ka taba jin an ce daga alhaji jabir radiyallahu anhu abu huraira bai ruwaito aikin haji ba ya ruwaito an je da shi Aisha ka taba jin an ce hajiya Aisha? Khalas. Bid'a ta riga ta kewaye mutane wallahi ta zama bargo ta zama tsoka ta zo ta zama fata ta nan nade mutane kuma. Kana cewa zaka raba mutane da ita sai su za su mutu ba. In kuma ka rayu cikin ta ka bani. Wa qala Jabir radiyallahu anhu kajifa ba ce wa qala Alhaji Jabiru ba. Cewa wa qala Jabir radiyallahu anhu Jabiru Allah ya kara mishi yarda ya ce سمعت قال الراوي أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جابر يتي ناجي لقى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال وفي رواية جابر يتي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يمن خطبة أشيء إن ذات فأيك هجي إنا أمير الحج sai ya tara musulmin duk baki ɗaya ya yi musu ainihin khutuba game da yadda ake aikin hajji din to ashe amirul hajji ba za a je a ɗauko kawai ministan man fetur ba a zo a sanya amirul hajji ministan man fetur sai a bari idan an ji can wani garwan man fetur ta fito a enugu sai a ce je amirul man fetur a can amma sai a je a samu wani malami ba sai lallai ya iya boko ba wannan ofis ake aiki da boko yanzu babu ofis din da ake aiki da boko tafi kasar yaraba ka gani duk yarabanci yake a ofis tafi kasar hausa duk hausa ke a ofis tafi kasashen fulani ka gani da bare bare duk kowanne yaran su suke a ofis a samo wanda ya dace wane ne ya san irin aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ne amirul hajji in aka taru za a tafi din nan sai ya tsaya wa mutane khutuba bari ka ji irin khutubar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace muhallu ahli almadinati min dhulhulaifa wurin daukar haraman mutanen madina to daga dhulhulaifa ne dhulhulaifa din nan shine yace mawdi'un ala sittati amyalin min almadina kama fil qamus yadda ya zo a cikin alkamusul muhit na fairuz abadi cewa daga madina zuwa zulhulaifa din mil shida ne wa qala al-hafiz ibn kathir fil bidaya amma shi ibn kathir a cikin al-bidayatu wan nihaya a cikin mujallad na biyar shafi na sha hudu sai yace ala salasati amyalin mil uku ne wa qala ibn al-qayyim fi zad ibn al-qayyim a cikin zad al-ma'ad juz'i na biyu shafi na 178 yace milun aw nahawihi ko dai mil ɗaya ne ko kuma kwatankwacin mil ɗaya الشيخ الألباني يتي وهذا اختلاف شديد يتي wannan sabani ne mai yawa kwarai da gaske ma'ana gwargwadon yadda kowane malami ya gwada haka ya fadi wani ya ce daga madina zuwa zulhulaifa din mil shida wani ya ce uku wani ya ce ɗaya ko kuma kwatankwacin ɗaya a shahid dai shine mutanen madina idan suka zo za su yi aikin makka ba kawai fitowa za su yi daga madina kai tsaye su tafi makka ba a in suka zo daidai wannan guri to za su tsaya a wannan wuri za su ainihin yi wankan harama za su ainihin ɗauki haramarsu bayan sun yi nafila daga nan ne kuma abin hawa ya tashi tashi sai su ci gaba da ainihin talbiyar su labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik da sauransu kamar yadda zamu zo mu samu to waɗannan gurare mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama ya kewaya da shi su kewaye suke da ƙasar makka wasu sun yi kusa da ƙasar makka wasu sun yi nesa da ita ya ce duk al'ummarka waɗanda za su taho aikin maka daga ɓangarorin duniya kowanne ya zo daidai wuri kaza masu tahowa daga wuri kaza nan za su tsaya su ɗauki harama masu tahowa wuri kaza duk annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril ya nuna mishi to shine nan annabi yake bayyana wa mutanen duniya baki ɗaya mutanen madina daga zulhulaifa a yanzu an fice wurin abaru ali sannan sai ce wa muhallu ahli tariqil akhar al juhufa waɗanda kuma za su biyo ta ɗaya hanyar ita ce juhufa mutanen ƙasashen misra da makamantansu kenan shine sai ya fassara juhufa din yace mawdi'un bainahu wa baina makka nahau salasa marahil nahau salasi marahil yace wuri ne tsakanin shi da makka akwai zango uku kamar irin zango na mutanen da da za a tafiya a sauka a huta a ci abinci to akwai zango uku qala shaykhul islam ibn taymiya fi manasikil hajj ibn taymiya ya faɗi a cikin manasikul hajj a cikin juz'i na biyu na majmu'atul rasail al kubra shafi na 356 min majmu'atul rasail al kubra yace hiya qaryatun kanat qadima ma'amura yace ƙauye ne wanda yake a da mutane suna rayuwa a ciki wa kanat tusamma mahi'a da ana kiran wurin mahi'a wa fil yawm kharab yace amma a yau wannan wuri duk ya rushe babu kowa a wurin walihaza saran nas yahri saran nasu yahrimuna qablaha dan haka mutane suka koma suna yin harama kafin wannan wurin min al makan alladhi yusamma rabigan daga wurin da ake kiran shi rabig wa hadha miqatun liman hajja min nahiyatil maghrib ya ce wannan shine miƙatin wanda duk zai hajji ta ɓangaren yammacin duniya magarib mu kenan nan da ke fitowa daga yammaci ka ahli sham kamar mutanen ƙasar sham wa misir da ƙasar masar wa sa'ir magarib da sauran ƙasashen yammacin duniya idza jtazu bil madinati al munawwa an nabawiyya kama yaf'alunahu fi hadhihi al awqat in sun san cewa za su ainihin wuce madina ma'ana in sun san cewa ba za su sauka madina ba amma in sun san cewa za su sauka madina shikenan ba sai sun ɗauki haramarsu a ainihin wannan wuri juhufa ba sai su wuce wannan wuri sai su ketara in suka je madina daga nan sai su ainihin fita daga madina su koma zulhulaifa sai su ɗauki harama kwatankwacin bayanin da muka yi kenan shi yasa kullum muna jaddadawa alhazai in kasancewa daga nan in an kwashe ku jidda za a zube ku daga jidda a kwashe ku a yi makka da ku kai tsaye za ku ketara madina to lallai ne ka tabbatar da cewa ka ɗauki ainihin ka tun kafin a ƙetare wannan ruwa wannan ruwa daidai nan ne jihu faɗin yake to amma sai wannan ruwa ya haɗe shi don haka yana daga cikin abin da ya halatta kamar yadda za mu zo mu ji za ka iya wanka tun daga gidanka ka shiga kayan haramarka amma ɗaukan haraman ne sai an je daidai miƙati tun daga nan sai a ɗauke ka a cikin haramarka fes in kai haka kayi daidai kayi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai bid'a ba ko da yake ka saba wa sauran yadda alhazai suke amma baka saba babban alhaji ba sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko to in haka ta faru ana zuwa daidai wurin miƙati din nan a ruwa za su sanar cewa an zo daidai miƙati to saboda kasancewa jirgin sama ne gudu yake kamar walƙiya dab da wurin sai kai sauri sai ka ɗauki harama daga nan sai ka ci gaba da labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik amma matukar ba kai haka ba ya kai wanda kake son kai aikin hajji ko kuma wanda ka riga kai aikin hajji ko shekara nawa ne daga nan Najeriya ka ɗauke ka aka zube a Jidda daga Jidda aka wuce da ku Makka tabbas aikin hajjin ka na ƙasashe ne ba zai cika ba sai kayan ka dabba guda a matsayin fidiya ko da ka dawo yanzu sai ka ɗibi kuɗi ka baiwa alhazai sai su ainihin tafi su je su sai dabba a ƙasar Makka su yanka maka a matsayin fidiya sannan wancan aikin hajji naka ya cika ko da shekara nawa ne da suka wuce kun ji fa'idar da ta sa ake ta son ai karatun waɗannan littafai na hadisi kenan saboda kawai an bakka ne kai dai ka tafi dai in dai ka samu kuɗin aikin haji shikenan sai ka tafi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa ahramu min miqati ahlil madina in sun san cewa za a biya da su madina to sai su dauki harama daga miqatin ainihin mutanen madina sai yace fa inna hadha huwal mustahabbu yace wannan ainihin shine abin da ake so lahum bil ittifaq duk malamai suka haka suka haɗu akan haka fa in akharul ihrama ila al juhfa fa fihi nizaa'un in kuwa suka jinkirta cewa wannan harama ta su sai sun kai juhufa gashi kuma an ce juhufa din nan yanzu ta rushe ruwa ya haɗiye ta to ibnu taymiya yace wasu malamai sun yi maganganu akan haka qultu sai ash-shaykh al-albani yace wal ashbahu al-jawaz li hadha al-hadith yace abin da ya fi zama daidai shine ya halatta tunda wannan hadisi ya nuna in dai kuka san cewa direbobin jirgin saman ku za su bayyana muku an zo daidai miƙatin ku shikenan sai ku ɗauki harama in aka zo daidai wannan guri din Allah ya shiryar da mu to kaji sunan miƙatin mu mutanen magrib da makamantan mu juhufa kar ka zo a ne maka tambaya a yaya sunan miƙatin ku ka ce to kwarin ɗan goma ko kuwa kubanni mun fahimci wannan da kyau ko domin da tsayawa za a yi abi ɗaya ɗaya ɗaya aikin hajji ko kwandala ɗaya aka saka an dai za a yi jaraba wani ba zai je ba shi yasa duk aikin hajji ya sako cikin sauƙi amma a ce kowa sai an yi jarabawa jarabawa kuma mai kyau ba don abin kunya ne a zo ana tambayar musulmi ma wai rukunan musulunci to ma musulmi bai san rukunan musulunci ba ma to za a ce ma musulmi ne dama ba ma za a saka shi a wannan kason ba a'a aikin hajjin za a zo a jero kamar mutum ne a ce liman in aka zo liman ai liman ya fi karfin ai mai tambaya akan farillan alwala wannan common muslim za a yi wa tambaya akan farillan alwala musulmi gama gari amma liman sai ya ce ina sharuɗan limanci ko tunda shi ya samu wani ƙarin girma akan sauran masallata to haka mai aikin hajji lallai ne sai a yi mishi tambayoyi akan waɗannan aikin hajji amma da yake sun ga kuma ba ku damu da kanku ba kuɗin ne suka fi damun ku yasa duk shekara rikici ake da ku akan kuɗin aikin hajji yayi tsanani yayi kaza yayi kaza ba a bincika su wane ne suka dace su je aikin hajji da makamantansu Allah ya shiryar da mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa muhallu ahli al-iraqi min zati irq miƙatin mutanen iraki kuma daga wurin da ake kira zatu irq to wasu malamai sai suka ce to wannan riwaya dai anan akwai magana dangane da ita domin wannan wuri da annabi ya faɗi na miƙatin mutanen iraq ai iraki a lokacin basu musulunta ba to sai wasu malamai suka ce suna ganin akwai illa a cikin wannan riwaya aka ce babu illa ko ƙwaya ɗaya don Allah cikin ilimin shi ya sanar da annabi cewa mutan iraki za su musulunta daga baya don haka tun kafin su musulunta annabi yana da rai sai ya ayyana cewa in sun musulunta ga wurin da za su ɗauki harama sai daidai a zamanin umar suka musulunta zamanin umar sai umar ya zartar domin waccan juhufa ma da kake ji a zamanin annabi juhufa din ai mutanen ƙasar sham da sauransu duk kafirai ne a wannan lokaci misra don ita kanta juhufa din ma mutanen da ke ƙauyen kafirai ne don har sai da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dawo madina ya ga madina tana fama madina tana da wata irin masasara duk wanda ya sauka madina sai zazzabi zazzabi kamar zai mutu to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah wannan mashashara Allah ya kwashe ta daga madina ya wurga ta juhufa tunda duk kafirai ne aje can a wurga musu ita kamar yanzu a ce duk cutar da ke zariya Allah ya jefa ta cikin katafan zangon kataf din nan misali annabi ya ce yana kwanciya bacci sai ga wata tsohuwa mahaukaciya da kanta ya mutsetse ta ruga da gudu daga madina ta tafi juhufa ta je ta zamanta kaga fassara mafarki kenan ko ina ma'anar wannan mafarkin wannan cutar ce ita ce tsohuwar mahaukaciya Allah ya nuna mishi kenan an fahimci wannan da kyau jama'a to a shahid anan shine ba lallai mutanen sham ko mutanen iraq sai sun kasance musulmi a zamanin annabi zai ayyana wurin aikin hajjin su batun da Allah ya sanar shi cewa za su musulunta daga baya to shine aka tattalan musu in sun musulunta to ga inda za su dauki tasu haramar wa muhallu ahli najdin min qarn mutanen kasar najd kuma najd ta iraq su kuma daga qarnul manazil wa muhallu ahli yaman amin yalamlam mutanen kasar yaman kuma su kuma za su dauki tasu haraman ne daga ainihin yalamlam to kaga ya kamata a ce duk me yin aikin hajji ya san waɗannan abubuwan gaba daya amma yanzu wani kana ce mishi alhaji me yalamlam sai ta wata sabuwar taliya ce da ta fito yalamlam zai ji ta yi suna da sabuwar wata taliya taliya to shi yasa a karantar da mutane addini wajibi a karanta wa mutane addinin musulunci kuma ai addinin kuma irin wanda ma'aiki ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam qala jabiru yace fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito li khamsin baqina min dhil qa'ada aw arba'in ana saura kwana hudu zulqa'ada ya fita ko kuma saura kwana biyar ko kwana hudu abin da yasa yace saura annabi ya fito rana ashirin da biyar ga watan zulqa'ada to kaga in watan zulqa'ada zai yi nukusani ya kasance ashirin da tara kaga saura kwana hudu wata ya cika in watan zai cika ya kai talatin saura kwana biyar dan haka yace li khamsin baqina min zulqa'ada aw arba'in ana saura kwana biyar zulqa'ada ta fita ko kuma saura kwana hudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato fita zuwa wannan aikin hajji nashi to a ƙasa shine ash-shaykhul muhaddith al'allama Muhammad Nasiruddin Al'albani sai ce, wa zalika ba'da ma tarajjala waddahana wala bisa iza izarahu wa rida'ahu huwa wa ashabuhu a wannan fita da annabi yayi sai da ya ainihin sanya tufafin shi kwarjallan shi mai aikin hajji baya sa wando baya sa ko gajeren wando ko dan diras haka zai kawo kwarjalle zai daura haka shi yasa aka ce an yi mishi afuwa tun da galibi musamman mu al'adar mu galibi wanduna muke sawa to in aka ce kuma yanzu ka cire wando ka cire diras ka cire gajeren wando ba riga ba singileti ba komai a jikinka sai dai ka kawo kwarjalle ka sa kwarjallen nan aka ce ka daure shi inda mata ke daurewa fa ba mamaki ya sulle maka baka sani ba tunda baka saba ba dan haka aka yi maka sauki zaka iya kawo wani janjami ka kamo wata igiya ka daure haka saboda asiri ya ƙara rufuwa mun fahimci wannan da kyau ko to shine aka ce annabi ya kawo wannan kwarjalle nashi yasa ya kuma yafa wannan mayafi nashi tun daga gida shi da sahabban shi bayan ya yi wanka ya sanya ainihin man shafawa ya taje kanshi domin lokacin bai shiga cikin aikin hajji ba tun daga gida ne ya halatta walam yanha an shay'in minal uzur wal ardiya talabbasa tulbasu illa al muzaffar yace duk cikin waɗannan abubuwa annabi ba wanda ya hana annabi bai hana ainihin mutum ya sanya kwarjalle ba ko mayafi sai dai abin da annabi ya hana shine wanda aka yi wa kalan yalo ko kuma wanda aka sanya ruwan goro dama wannan mutlakan annabi ya hana maza su sanya kala irin wannan mun gane mata da ya halatta su su sanya tufafi ko na iri amma maza annabi ya haramta musu sanya yalo in aka ce yalo mai ruwan kwai mai ruwan rawaya ko kuma mai ruwan goro to annabi ya hana namiji ya sanya wannan mutlakan ko a aikin hajji ko ba a aikin hajji ba dalilin haka shine hadisin da ya zo cikin sahih muslim abdullahi dan amur dan as ya ce annabi ya ganni da taguwa da wando ko kuma farjalle da mayafi masu ruwan yalo sai annabi ya ce hala uwarka ce ta baka ma'ana kayan mata ne ya aka ta baka sai ce ka je ka kona su wannan hadisi sahihi ne yana cikin sahihi muslim shi yasa duk kaga manzo Allah yana da ta cewa fa ya kamata mutane fa a hankali ake bi fa in ba haka ba sai ka afka kuna jin shekaran jiya ne ko jiya muka karatu akan kaho kaho akwai ran da ya kamata a yi shi akwai lokuta da sauransu in ba haka ba kaji kada kuturta ta zo ta kama ka ah to kaji tufafi ma akwai wanda ya halatta kasa an gano wannan hatta yanzu hannun riga ya kamata a dubi muhimmancin shi ma hannun riga muna yin hannun riga yana zakewa haka yadda ka san wando din nan da riga bai halatta maka wandonka ya taba idan kafa ba ko kuma ya wuce to haka hannun rigarka ba a so ya zarɗe maka haka yadda ake dinnan kamar wani mai shanyayyen hannu haka hannun riga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tsawo sai ya tsaya wuyan hannu amma hannun riga ya wuce haka kana kwaso miya kuka kuna ci tare bai halatta ba haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka sai mun dubi abubuwa ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai dangane da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu to in dai ba wanda yake da kalan da aka sanya za'afaran ba ko kuma wanda yake da yalo to wannan kam babu laifi mutum ya ainihin sa tunda a lokacin nan an taho ne za a ainihin wato tafi wurin ɗaukar harama ɗin kama qala ibnu abbas inda al-bukhari kama yadda ibnu abbas ya faɗi cikin riwaya bukhari wal muzaffar wal muzaffar huwa al-masbugh bil lawn al-asfar ka za'afaran yace shine wanda aka rina da ainihin launi mai yalo kamar za'afaran da makamantan haka ففيه أعني حديث ابن عباس مشروعية لباس ثياب الإحرام قبل الميقات yace wannan ya nuna kenan hadisin ibnu abbas na nuna ya halatta mutum ya sanya kayan harama shi tun kafin ainihin wurin ɗaukar harama kamar yadda muka faɗi tun anan gida kenan khilafan lima yadhunnuhu kafirun minan nas sabanin abin da yawa daga cikin mutane suke ainihin zaton cewa ba kyau mun fahimta na san wani babban malami na sunna a ƙasar nan daga cikin gidan shi zai yi wanka ya sawo kayan harama shi sai zama a lokacin duk garin ana surutun shi duk garin ana surutu cewa wai yafi kowa ilimi ne ashe ya ga yadda annabi yake ne su kuma sauran ana ganin jumhur ashe ba a san wa intu bai aksara man fil ardi Allah ya kiyaye wa hadha bi khilaf niyyati al ihram fa innaha la tajuzu ala al rajih indana illa inda al miqat yace sabanin dauka harama ta ainihin aikin hajji din ko da ka sanya kayan harama katin a gida da kwarjallanka da mayafi bai halatta maka ka ɗauki harama daga nan ba sai in ka je wurin miƙati au qariban minhu ko kuma kusa da wurin miƙati din liman kana fi ta'ira ga wanda ke cikin jirgin sama wa khashiya an tujawizahu an tujawiza bihi miqata walam walam ma yahrum yaji tsoron cewa in ya ce sai jirgin sama ya je saitin inda miƙatin su yake jirgin sama zai wuce to ana zuwa dab da wurin da minti ɗaya sai ka ɗauki haramarka saboda jirgin wucewa yake kamar walƙiya kamar mu kenan kun gani mun fahimci wannan da kyau ko to ashe wasu wasu jiragen saman ba sa faɗi to ashe wajibi ne fa musulmin Najeriya fa su baiwa al'amuran addini muhimmanci yadda ka san kana tsayawa ka sha wahala ka tara kuɗin nan kana ganin muhimmancin su ka baiwa ainihin aikin ibadar muhimmanci fiye da haka a naɗa wakilai a je a samu gwamnati lallai lallai to ga fa abin da ya zo a cikin shari'a in an zo daidai wuri ka za a rinka sanarwa domin mutane su zama sun shiga cikin jirgin sama cikin haramarsu sun shiga cikin jirgin sama cikin haramarsu suna zuwa sai su ɗauki ainihin haramarsu daga wannan guri amma a bari sai an kai mutane jidda sai a ce ai jidda nan ma ai ya halatta wai in an yi kiyasi da wani miƙati za a ga cewa ya yi daidai ai abin ba na kiyasi bane tunda annabi ya fitan muku da naku ga nassi karara za ku saki ku kama kiyasi jama'a mun fahimci wannan to shi yasa wani babban malami ya littafi zajru sufaha'i an tatabbu'i rukhasil fuqaha'i yi wa jahilai tsawa game da yawan bibiyar saukin malamai duk sanda aka kawo fatawa kaji ta yi zafi yaka ce to malam ba a yi sabani ba wai sabani yake so ko an yi sabani ya ci banza a kawo maka abin da yake daidai kawai shine sauki Allah ya shiryar da mu to amma dangane da mace ita mace kayan da ta saba sawa din nan na hijabinta da jilbab dinta da sauransu shine za ta sa ita ba sai ta dinka wasu kaya na harama daban ba an fahimci wannan da kyau ko to sai malam ya ce wa alam ka sani ya kai mai karatu ko kuma kai mai saurare annahu la yushra'u talaffuz bin niyya shari'a bata shar'anta maka ka faɗi niyya da baki ba la fil ihrami wa la fi ghairihi min al ibadati ko a wajen aikin hajji ko a wajen wasu ibadodi ka taharati was salati was siyami wa ghairiha kamar tsarki da sallah da azumi da makamantansu duk ba a sharɗanta maka sai ka ce nawaitu an usalli az-zuhra iqtida'an bi imamin malikiyyin fi masjid dandali tudun wada yawma kaza kaza kaza kaza duk wannan bid'a ne wallahi hayaniya ne da ban kaura mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ba a sharɗanta maka haka ba wa inna man niyyatu bil qalbi faqat niyya a zuci ake yin ta kadai wa amma talaffuzu biha fa bid'a fadar niyya da baka bid'a ne wa kullu bid'a dalala duk bid'a kuwa bata ce wa kullu dalala finnar duk kuma wanda ya bata to wuta zai tafi wallazi saha anhu sallallahu alaihi wa sallama fil ihrami inna ma huwa qawluhu a wajen harama kadai abinda aka samu annabi yana cewa labbaik allahumma umratan wa hajjan ya Allah na dauki harama umara da hajji wannan ai ba niyya bace ba cewa yin nawaitu ba yana cewa ne ya Allah na amsa kiranka game da umara da hajji da ka kiraye ni wannan daidai ne da cewa na yi niyya hajji da umara ba niyya bane wannan niyya din a zuci take to amma an samu annabi na faɗin wannan dan haka wannan talbiya ce fa yutawaqqafu inda hadha sai a tsaya anan wala yuzadu alaihi ba za a ƙara akan haka ba kama qarrarahu shaykhul islam ibn taymiya fi risalatihi fi niyya kamar yadda ibn taymiya ya tabbatar da haka a cikin wani littafi na shi game da niyya littafi ne dan karami ibn taymiya ya akan niyoyi haka amma wannan littafi an sanya shi a cikin majmu'atul rasail al-kubra a cikin juz'i na farko daga shafi na 244 zuwa 245 don ka duba zaka gani ibnu taymiya ya tabbatar da wannan walahu kalamun fi hadhihi al-mas'ala dhakarahu fi mansakihi yace kuma amma ibnu taymiya yana da wata magana da yayi wadda ya faɗe ta a cikin littafin shi na aikin hajji a cikin juz'i na biyu shafi na 359 na wancan littafi qad yukhalifu zahiruhu ma dhakarna fala yultafatu ilayhi za a ga kuma wannan magana da ibnu taymiya yayi a cikin wancan littafin nashi na aikin hajji a zahirin shi kuma kamar ya saba wa abin da ya faɗi a cikin wancan littafi na niyya a shekul albani ya ce to ba za a waiwayi waccan magana ba tunda ta zan kuskure ce fa alaika an ta'rifa al-haqqa bi dalilihi la bi qa'ilihi sai ce in ne maka nasiha da cewa ka san gaskiya ta hanyar dalilin ta ba ta hanyar wane ne ya faɗi ba gaskiya kana gane ta ne saboda ita gaskiya ce tana da dalilai ba saboda ta fito daga harshen wane ba la siyama idza kana lahu qawlani fil mas'ala musamman wani din nan in ya zan yana da zantuttuka guda biyu akan matsala ɗaya wata ran ya ce kaza wata ran ya ce kaza shi da kanshi yana kokwanto kan matsala kenan to sai ka bincika ka ga wacce ce take daidai a takaitan takaitawa dai dukkan ibadoji ba a cewa na yi niyyar kaza na yi niyyar kaza mun gane wannan da kyau jama'a to saboda yadda lokaci ya kure sai gobe insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik